أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من cikin diwani زهير a baitin da muka kwana baya yana faɗan kyauta da jarumta irin ta harimu bin sinan wanda yake cewa alaysa bidan rabil kumati bi saifihi wa fakkaki a galalil asiri muƙayyadi wanda yake cewa alaysa bidan rabil kumati yanzu shin harimu bin sinan ba shine yake yawan sarar alkumati jarumai ba bisaifihi da takabinsa ba shi ne yake haka ba saboda jarumtarsa wafakkaki wanda shi ne yake kunce a galalal asiri ɗaurin da aka yi wa ribatacce almuƙayyadi wanda aka masa da baibai kaga anan yana siffanta shi da jarumta da kuma taimakon mutane masu rauni to shine wannan baitin da muka tsaya kenan za mu tashi kalaisin abi shiblai ne ya hami ari na hu iza huwa laka na je da tallam yi arradi a yake cewa kalaisin abi shiblai ne ya hami ari na hu iza huwa laka na je da tallam yi arradi kalaisin shi harimu bin sinan yadda yake da jarumta da kuma ƙoƙarin nema wa mutanensa ci gaba kalaisin kamar zaki yake abi shiblaini wanda yake baban tagwaye guda biyu kamar zaki ne abi shiblaini baban tagwaye guda biyu kamar zaki ne da yake da ƴaƴaye guda biyu yahani arinahu da yake kiyaye ƴaƴansa shine ya hani arinahu kai ka ce zaki ne wanda yake da 'ya'ya guda biyu yake kiyaye su to haka harimu bin sinan yake kiyaye jama'arsa shine kalaisin kamar zaki ne abi shiblaini baban 'ya'ya guda biyu ya hani da yake kiyaye arinahu 'ya'yansa iza huwa laqa najatan lam yu'arradi iza huwa laqa iza lokacin da huwa shi harimu bin sinan laqa najdatan ya haɗu da wani tsanani shine najidatan tsanani wajen yaƙi lam yu'arradi to baya guduwa shine idza huwa laqa idan shi harin bin sinan ya haɗu da wani tsanani saboda kamar zaki yake najidatan lam yu'arradi baya guduwa saboda jarumtarsa wa midrahu harbin wa midrahu harbin ham yuhalam yuttaqa bihi شديد الرجام باللسان وباليد ومدراه حرب حميها يتقى به شديد الرجام باللسان وباليد ومدراه حرب شي حرب بن سنان ومدراه حرب shi ne yake tunkuɗe wa mutanensa yaƙi shi ne midrah wa midrahu harbin shi yake tunkuɗe wa mutanensa yaƙi kar yaƙi ya zo ya cinye su. Hamuyuha irin yaƙin da hamuyuha ta farfasar wannan yaƙin, yutta bihi ake jin tsoronsa. Shi Harim bin Sinan yana yana tunkuɗe wa mutanensa yaƙin da ana jin tsoron tafasar wannan yaƙin. E, shi ne wa midirahu shi ne mai tunkuɗe mutanensa harbin yaƙi. hamuyu ha irin yakin da tafasar wannan yakin yuttaka bihi ana jin tsoronsa hamuyu shine kamar tafasa irin na tukunya a zuba ruwa ko wani abinci akan wata ya tafarfasa ya taushe to shine hamuyu to saboda tashin hankalin yaki in yaki ya rincaɓe to larabawa suna siffanta shi da tafasa shadidun rijani shi har bin sinan shadidun rijani mai tsananin gwamutsa da makiya ne. Arrijam shi ne kamar gwamutsa da makiya ko hautsuna duka ana faɗa ko? In rigima ta hara ce rigima ta gwamutse ko rigima ta hautsu ne shi ne arrijamu. Shadidun rijamu mai tsananin hautsina ne da makiya bin lisani da harshensa ta yadda zai fito ya gaya wa makiya baƙaƙen maganganu a zage su a ci mutuncinsu shine shadidin rujani mai tsananin kaurewa ne da makiya ko ka ce mai tsananin gwamatsa ne da makiya ko ka ce mai tsananin gauraya ne da makiya bin lisani da harshensa ta hanyar yi musu tsawa da gaya musu baƙaƙen maganganu kai ya ce wa bilyadi ya ce kai har ma da hannu mai tsananin gwamutsuwa ne da makiya da harshen sa ta hanyar yi musu tsawa wa bilyadi ya ce kai har ma da hannu a gurin yaƙi wannan rijam bil lisan shine bangaren magana rijam bil yadi kuma kaurewa da yaƙi to mai tsananin haka ne eh wasiqilun alal ada'i la yaba'unahu wa hammalu askalin wa ma'awal mudarradi wa siqilun alal a'da'i la yad'unahu wa hammalu askalin wa ma'awal mudarradi wa siqilun shi harimu bin sinan wa siqilun alal a'da'i shi abu ne mai nauyi ga makiya siqilu shine nauyi abin da saboda nauyinsa ba a iya ɗaukansa ba to wa siqilu shi harimu bin sinan yayi nauyi alal a'da'i wa makiyansa ba yadda suka iya da shi la yad'unahu la yad'unahu ba makiyansa ba sa iya daukar sa eh shine wasiqilun alal a'da'i yayi nauyi wa makiyansa la yad'unahu ta yadda ba za su iya daukar sa ba saboda haka kaga jarumtarsa gagararsa ga makiya babu ranar ba gudu ba ja da baya irin nauyin da ba za su iya ɗaukansa ba. Eh, wahan malu askale, to idan ka dawo kuma ɓangaren mutanen kirki fa, da dangi da jama'a wahan malu, shi harin bin Isra'il mai yawan ɗaukar nauyi ne, shi ne wahan malu askale, mai yawan ɗaukar nauyin danginsa ne. shi ne wahan malu askale mai yawan ɗaukar nauyin danginsa ne, wa ma'awal mudarradi kuma shine makomar duk wanda aka kore shi daga cikin dangi duk wanda ya zanto rashin gatarsa hatta kai ga ana korarsa ba a san sa to in ya zo wajen harim bin sinan harim bin sinan zai karbe shi hannu bibbiyu alaysa bi fayyadin yadahu gamamatun simalul yatama fi sinina muhammadi alaysa bi fayyadin yadahu gamamatan gamamatun simalul yatama fisini na muhammadi alaisa shin ya kai dan uwan na tambayan ka alaisa bi fayyadin ya dahu alaisa shin ba harama bin sinan ne ya kasance ba bi fayyadin ya dahu hannunsa ne yawan bayar da kyauta gamamatun kai ka ce girgije ne saboda yawan ba da kyauta shine alaisa bi fayyadin ya dahu ba shine wanda hannunsa take mai yawan bayar da kyauta ba gamamatun kamar hadari kamar girgije simalul yatama wanda ya kasance gatan marayu simal shine kamar taimako ko kuma tsayawa a cikin wani lamarin mutum to in kana so ka ce simalul yatama shine gatan marayu ko kuma ka ce simalul yatama shine mai taimakon marayu duka ma'anar ɗaya ne fissinina a cikin shekaru masu tsanani amma an ce a sinin ana nufin kawai da shekaru amma dai tunda an kawo maganar taimako fissini na cikin taimako shekaru masu tsanani muhammadi kuma shi harin bin sinan mutum ne wanda ake yawan gode masa shi yasa ya kawo sunan muhammadi daman shi ma sunan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kakansa ya sa masa muhammadu aka ce ya kasa masa muhammadu wanda duk dangin ku ba mai suna muhammadu ya ce abin da yasa na sa masa suna muhammadu ne saboda mutanen sama da mutanen ƙasa kowa ya gode masa to asalin sunan Muhammadu a luga shine mutumin da ake yawan gode masa wannan zai ce kai alhamdulillah san barka kai mun gode kai Allah saka da alkari to irin wanda mutane suke yawan gode masa shine Muhammadu eh to alaysa bi fayyadun ya dahu yanzu ba hannunsa ne mai yawan zubar da kyauta ba gama matun kamar girgije simalul yatama wanda yake gata ne ga marayu fissini na cikin shekaru masu tsanani Muhammadi kuma wanda ake yawan gode masa إذا ابتدرت قيس قيس بن أيلان غاية من المجد لم يسبق إليه يسود يسودي إذا ابتدرت إذا ابتدرت قيس بن عيلان غاية من المجد من يسبق إليها يسودي آه إذا ابتدرت سيكتي قيس بن عيلان قيس بن عيلان wannan ƙabila ne wadda suke wata babbar ƙabila ce da take cikin mudar su ne bani mudar to kaisu bin ailana su waɗannan ƙabilu da ake kiransu a kaisu bin ailan izabtadarat lokacin da suka yi gasa gayatan saboda su kai wata su kai ga wani matsayi minal majid na girma man yasbik ilaiha duk wanda ya riga zuwa wajen wannan fagen yusawwadi shine zai zama shugaba a kaisu bin ailan wannan kabilan da ake kiransa Qaisu bin Ailan izabtadarat lokacin da suka yi gasa shine izabtadarat lokacin da suka yi gasa ko kace lokacin da suka yi tsere gayatan dan su kai zuwa ga wani fage minal majdi na girma man yasbiq ilaiha duk wanda ya riga zuwa ga wannan fagen yusawwadu shine zai zama shugaba sabakta ilaiha kulla balikin mubarrazin sabokin ilalgaya ce gaira mujalladi to wannan baitin na ƙasa shine zai baka amsar tambayar da aka amsar magana da aka fara ya ce lokacin da kaisu bin ailan suka yi gasa zuwa ga wani mataki na girma da daraja wanda duk wanda ya riga zuwa wannan gurin shine zai zama shugaba to sabakta ya kai harin bin sinan sabakta ilaiha ka riga su ilaiha zuwa ga waje wannan fagen tunda an ce duk wanda ya riga zuwa shine shugaba to sabakta alaiha ka riga su ilaiha zuwa ga wannan gurin kulla tsarkin ka riga dukkanin wani mai sakakken hannu mubarrazin wanda ya fito ya fito na fito da kai a nan sabakta ilaiha kulla tsarkin ka riga ya ilaiha zuwa ga wannan gurin kulla tsarkin dukkanin wani mutum mai sakin hannu daman aka ce mai sakin hannu ana nufin mai kyauta kulla ɗalƙin dukkanin wani mutum mai sakin hannu ka ko a hausa ne aka ce wani mai sakin hannu ne to mai kyauta ne to ka riga dukkanin wani mai sakin hannu mubarrazin wanda ya fito ya ya fito na fito da kai mana wanda ya fito ya gasa da kai a cikin wannan harka ta ta kyauta da daraja sabuƙin ilal gaya ce haƙiƙa kai har mu bin sinan sabuƙin mai yawan tserewa mutane ne ilal gaya ce zuwa ga fage gairi mujalladi ba ka kasance mutum ne mai rowa ba shi ne gairi mujalladi ba mutum ne mai rowa ba ka fadil jawadil kaili yasbiqu afwahu sira awa in yajahaddana yajahad wa yabudi a har yanzu yana gaya maka cewa ba an ce shi halu bin sinan ya tsere musu ba to kamar yaya ya tsere musu ya ce ka fadla jawadil kaili ka fadli kamar fifikon jawadil kaili zaɓaɓɓen doki yasbiku afuhu sira'u wanda afuhu tafiyarsa a hankali yasbiku sira'a tana rigayar wasu dawakan masu sauri wa in ya jahadna wa in ya jahadna idan suka yi ƙoƙari don su samu su wuce shi ya jihad sai ya ƙoƙari wa ya bu'udi kuma ya musu nisa a nan da ya ce ka fadli jawadil kaili ka fadli kamar fifikon jawadil kaili zaɓaɓɓen doki yasbiku afuhu sira'a afuhu tafiyarsa a hankali yasbiku sira'a yana tserewa masu gudu ma'ana kamar yadda Harim bin Sinan ya zo ya fifici waɗannan mutanen da wajen daraja, kamar irin yadda zaɓaɓɓen doki yake tafiya a hankali, amma a hankalin yake iya zuwa ya wuce wasu dawakan suna gudu, to kamar haka Harim bin Sinan ya tserewa sauran mutane masu daraja. Wa in ya jihar da idan suka yi ƙoƙari don su samu su wuce shi ya jihar sai ya ƙoƙari wa ya sai ya musu nisa. Eh, taƙiyun naƙiyun lam yukassir ganimatan bi nakahati zi qurba wala bi haƙal ladi a to anan wannan baitin zai ba sake warware maka karatun shin har mu bin sinan ya za mutum mai kyauta shin dukiyoyin mutane yake sata ya- yake sata sai ya zo ya raba musu shi kenan ita cewa yana godiya yana yana kyauta daman kuma tasu ce to zai warware ma shin kyauta ne irin ta 'yan siyasa daman kuɗinku ne aka ɗiba aka zo aka baku kuma haka ma duk wanda yake hakan shine mutumin kirki shine mutumin arziki dan wani in ya ɗiba ma turai zai kai to shin irin wannan kyautar ne sai ah, zuhairu yake gaya ka ba irin wannan kyautar ba ne shin ya tashi bayarwa nasa yake bayarwa taƙiyun shi har mu bin sinan taƙiyun mutum ne mai tsoron Allah naƙiyun mutum ne mai tsarkakakkiyar zuciya lam yukassir ganimatan lam yukassir baya yawaita ganimatan ganima Bana baya tattaro ganima ya ta tarawa ya ta tarawa shi kadai shine lam yukassir baya yawaita ganimatan ganima binaka hati zil qurba ta hanyar cutar da zil qur- zi qurba makusantansa nakaha eh ah ah na haka shine kamar kamar a ta hanyar cutar mutane kamar danna haƙƙi shine na haka bi na haka ce zai kurba mana baya tattara ganima ya tara ganima bi na ka hati zai kurba ta hanyar danna haƙƙin makusantansa wala bi haƙalladi kuma mutum bai kasance mutum marowaci ba ma'ana shi har bin sinan taqiyun mai tsoron Allah ne naqiyun ko mai tsarkakakken zuciya lam yukassir ganimatan baya yawaita ganima baya tara ganima bi nakahati zai kurba ta hanyar tauye hakkin makusantansa wala bi haƙalladi ko bai kasance marwaci ba ba hakkin mutane yake takewa ya tara wannan dukiyar kuma yazo yana raba musu ba eh siwa rubu'in siwa rubu'in lam yati fihi makanatan wala rahakan an aizin mutahawwidi siwa rubu'in lam yati fihi makanatan wala rahakan an aizin mutahawwidi siwa rubu'in in kaga har mu bin sinan ya dauki wani abu a cikin ganimar ya isuwa rubu'in sai rubu'i lam ya fihi makanata ko ba tare da an samu ha'inci a cikin ɗaukan wannan rubu'in ba wala rahakan ko ba tare da an samu zalunci ba an a'izin min a'izin daga wani mutum da ya zo ya fake da shi mutahawwidi wanda ya karkata zuwa gare shi a nan abin da yake gaya maka siwa rubu'in nan da yake ce maka lam yukassir ganimata shi harimu bin sinan bai tara ganima ba bai naka hati zil qurba ta hanyar tauye hakkin makusantansa sai ce suwa rubu'in in ka ga ya dauki wata ganima sai dai rubu'i rubu'i shine a ɗaya cikin hudu shine rubu'i ɗaya cikin hudu to ya zo da wata ka'ida ce tasu ta jahiliya su a lokacin jahiliya duk mutumin da ya zamto shugaba shine shugaban yaki shugaban da da shi ake zuwa yaki shi zai shirya dawakai shi zai shirya kwamandoji duk wani tsare-tsare na yaki da za a yi- da za a yi shi yake tsara komai da komai na yakin ya sanya kuɗinsa ya sanya dukiyarsa da komai a yakin to suna da ka'ida in aka yi yaki aka ci nasara to za a raba kashi hudu sai a kashe kasa abin da aka sama kashi hudu to shugaba kashi ɗayan shi ne nasa kashi ukun kuma sai a raba wa mutanen gaba ɗaya kaga nasu zai yi yawa mutane a misali ma a ce mutane dubu ne aƙalla ma a ce misali mutane ɗari ne suka je yaƙi to in aka tashi aka raba ɗarin nan gida hudu kaga ya kasance ashirin da biyar biyar kenan to sai a ɗauki ashirin da biyar shi kaɗai sai a bashi sauran waɗannan saba'in da biyar ɗin kuma sai a raba mutanen gaba ɗaya saboda haka suna da irin wannan tsari na yakin kuma ko da musulunci ma ya zo ya zo to ya kawo yakin shi kuma musulunci sai kawo kumusi wa alamu anna maganin min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasulih saboda haka ko da musulunci ya zo ya ba da kumusi in aka zo aka yaƙi to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kayan yaƙin nan za a bashi kumusi to wannan ka'ida ce tun lokacin jahiliya musulunci kuma ya zo tabbatar da ita saboda ni shi jagora dole ne jagora ya zamto mai dukiya dole jagora ya zamto mai dukiya saboda mabarata da mabukata da sauransu gurinsu za a zo sannan kuma in aka tashi yaƙi ko babu ko sisi shi wannan jagora in yana da miliyan ɗari to za ta iya ƙarewa wajen tafiya wannan yaƙin saboda haka musulunci ya fifita a su jagorori akan talakawa yawwa eh shine to suwa rubu'in sai dai rubu'i lam ya tafihi makanatan shi ma wanda wani ha'inci bai zo cikinsa ba e walara hakan ko kuma wani zalunci min a'izin daga wani mutumin da yake zuwa ya fake da shi baya zaluntan wanda ya zo ya fake da shi mutahawwidi wanda ya karkata zuwa gare shi ya ɗibu lahu awif tirasin bi saifihi ala da hashin fi a ridin mutawaƙiri ya ɗibu lahu a waftirasin bisaifihi ala da hashin fi a ridin mutawaƙiri ya ɗibu lahu shi har mu bin sinan wannan rubu'in da yake shine kasansa a bisa ƙa'ida ta yaƙi a matsayinsa na sarki jagora dawakansa ne sojoji nasa ne ma'aikata nasa ne to ya ɗibu yana yin farin ciki lahu saboda wannan rubu'in yana ya rubu'in na ma ya ishe shi a waftirasin ko kuma wani kaso da ya yanka bisaifihi da takwabinsa shine a waftirasin ko wani kaso da ya samu bisaifihi da takwabinsa wasu kuma wannan iftiras shine kamar wani kaso ko wani yanki sannan kuma wasu suka ce iftirasun nan an same ta ne daga fursa fursa shine dama to a waftirasin ko kuma wata dama da ya samu bisaifi da takwabinsa ala dahashin a bisa gaggawa fi aridin a cikin wata rundunar yaƙi mai kama da girgije mutawaƙidi wacce take mai yawan haske shine almutawaƙidi mai yawan haske ko kuma mai yawan rurutuwa a nan da ya ce ya ɗibu lahu yana farin ciki saboda nan rubu'in shi ma yana ga ya ishe shi a waftirasin ko kuma wani kaso da ya samu bisaifi da takabinsa ko kuma a waftirasin ko wata dama da ya samu bisaifi da takabinsa ala da hashin a bisa gaggawa fi arijin a cikin wani rundunar yaƙi aridu shine girgije kamar yadda Qur'ani yake cewa haza aridun mumdiruna to fi aridin ana siffanta rundunar yaƙi da hadari saboda in hadiri ya tashi daga nesa zaka rika jin dirrim dirrim alamun ƙara to ita ma rundunar yaƙi in ta kai runduna tun daga nesa ake jin ake jin ruguginta tana tahowa saboda haka sai siffanta ta da arjin fi arjin a cikin wata rundunar yaƙi mai rukuki kamar hadiri almutawakkili wacce take mai rurutuwar wuta saboda yawan makamai sai ga kamar samanta kamar almutawakkili wacce take mai yawan ci da wuta saboda yawan makamai da ƙara makamanta eh falau kana hamdun yaku lidin nasa lam tamut walakin na hamdan nasi laysa bi mukhlidi فلو كان حمد يقلد الناس لم تمت ولكن حمد الناس ليس بمخلد ولو كان حمد da a ce godiyar da ake wa mutum yi kulidin nasa yana dawamar da mutane lamta a ce ba za su mutu ba a ce in mutum yana kyautatawa mutane yana musu abin kirki wane yana yabansa wane ma yana masa addu'a wane yana masa fatan alkari da a ce yana dawamar da mutum ba zai mutu ba to kaga amsar sai ka ce to da harimu bin sinan ya tabbata duk da bai faɗa ba amma ai a hankalce kai za ka gane haka da a ce wani mutum saboda yadda ake yabansa ake masa fatan alkhairi ake masa addu'o'i na kariya da a ce zai wannan abin zai sa ba zai mutu ba to da harimu bin sinan ba zai mutu ba shine falau kana hamdun yakulidin na salamta mutu da a ce godiyar da ake mutum ya kulin nasa yana tabbatar da mutane lam ta a ce mutum ba zai mutu ba walakin na hamdan nasi sai dai walakin na hamdan nasi sai dai godiyar da mutane suke wa mutum laysa bi makhulidi wannan goge da suke masa laysa bi makhulidi bata kasance za ta saye da goma ba eh bata kasance za ta saye da goma ba duk inda ake gode wa mutum ake masa fatan alkhairi wannan abu ba zai saye da goma ba sai ya mutu walakin na minhu ba qiyatin wurasatan fa'auris bane ka ba a buha wata zawwadi sai dai anan fa yace to fa godiyar fa da ake makan fa tana fa da amfani duk da ba ta sa ka dawwama baka mutu ba amma kuma fa za ta maka amfani shine walakin na minhu sai dai ita walakin na minhu sai dai ita wannan godiyar da ake wa ake wa mutum baqiyacin za ta dawwama ne wirasatan yana mai gadar da ita wa ‘ya'yansa shi ne wurasatan yana mai gadar da ita. Fa'auris banika wani abu daga cikin wannan godiyar da ake yi fa'auris banika sai ka gadar wa ‘ya'yanka. Duk lokacin da bawan Allah da ya kyautata wa mutane, ‘ya'yansa sukan samu girma da daraja saboda babansu ya shuka abin alkhairi. To fa'auris banika sai ka gadar da wata daga cikin wannan godiyar da ake ma, to fa'auris banika sai ka gadar da ita wa ‘ya'yanka. ba'aduha wata kuma daga cikin godiyar da ake maka wata zawwaji sai kai guzurinta zuwa ga lahira a nan abin da yake gaya maka shuka alkhairi ana girbansa ta hanya biyu za ka girbi na farko ka tafi da shi lahira ka je ka samu kyakkyawan sakamako na biyu kuma zuriyarka da za ka bari ɗayanka da jikokinka da jikokin jikokinka su ma za su zo su ci albarkacin wannan abin da kake yi saboda haka kawai wannan abu mai sauki makalli shehunanmu wanda suka yi abin kirki suka tsaya suka hidimta musulunci za ka ga darajar tana nan har yanzu hasali ma wasu shehunan in ka je gidansu yanzu sai ka ga lokacin da suke raye ma gidan bai samu ci gaban zahiri kamar yadda ya samu yanzu ba idan kana mai duk wuri ka je zawiyar shehu abul fatahi radiyallahu ta'ala anhu za a ga zawiyar a ciki take kullum ana hada-hada ta zama kamar wata babbar masarauta haka in ka je guru kullum za ka samu ana cika motoci ana zuwa guru ba dare ba rana gidan shau gibrima gidan gibrima tun kafin aifen ya rasu ga shi duk shekara shekara ɗaya biyu ko shekara ɗaya sai mun je gidansa ziyara saboda ya gadar da wannan alkhairi haka nan kano kake ka zo irin gidan Shehu Aliyu Harazimi, Shehu Aliyu Harazimi ya tafi, amma ka zo gidan sai ke tsammanin yana nan. Hakan ka zo gidan irin su Shehu Tijjani na ‘yan mota, ka zo gidan irin su Shehu Atiku, da makamantansu da duk inda bayan Allah suke, wannan abin kirkin da suka yi sun gada. To shi ne abin da yake faɗa. Saboda haka, ko da ya bamka da mutane za su riƙa yi, da fatan alkhairi da za su riƙa yi ma, wannan abin ba zai sa ba za ka mutu ba amma duk da haka za ka more shi ta hanya biyu. za ka mora a lahira sannan kuma ‘ya'yanka da jikokinka za su mora shi ne walakin na minhu sai dai yaban da za a yi mutum baƙiyatin zai wanzu ne wira satan yana mai gadar da shi fa'auris ba ne ka to wani abin da ka gadar da shi fa'auris ba ne ka sai ka gadar wa ‘ya'yanka ba a ba wani abu daga cikin wannan girma wata zawadi wani kuma kai guzuri da shi zuwa ga lahira eh tazawwad ila yawmil mamati fa innahu walau karihathu an-nafsu akhir maw'idi tazawwad ila yawmil mamati fa innahu walau karihat nafsun walau karihathu an-nafsu akhir maw'idi a saboda haka yace to ya kai dan uwa ina baka shawara tazawwad kai tanadi fa na ɗabi'u masu kyau, kai tanadin ɗabi'u masu kyau, musamman na taimakon iyaye ‘yan uwa mutane masu rauni shi da to ta zauwat kai guziri na taimako da jin kan bayan Allah da iya bakin ƙoƙarin ka ga wani hanya za ka buka sama musu sauƙi da ci gaba. Ila yau mamati saboda faranar mutuwa, wannan ila ɗin ila ɗin tana da ma'anar li ne ma'ana liyomil mamati saboda ranar mutuwa to tazawwad kai guzuri na ayyuka masu kyau da taimakon bayin Allah ila yawmil mati saboda ranar mutuwa fa innahu haƙiƙa fa ranar mutuwan nan walau kare hatfu hun nafsu walau ko da ku annasu rai kare hathu tana ƙin ranar mutuwa akiru mau'idi ita ce ƙarshen haɗuwa shine akiru ita ce akiru mau'idi ƙarshen wajen haɗuwa ko da mutane ba su sa ranar mutuwa to ita ce ƙarshen gurin haɗuwa dole sai an haɗu eh wallahu a'lam